الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقس قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرن مكة ومدينة ناري هكرا دبو دا دا دريه دا أربعين دبيار wanda ya zo daidai da biyu ga watan sha biyu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na tamanin da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin babinmu mai albarka wanda yake magana akan fada'ilu la ilaha illallah alheri da romo da mazar kwaila da ainihin wato zaƙi na wannan kalma ta la ilaha illallah karatu ya yi karatu har mun zo gurin da malam yake cewa ƙala shekul islam innal mubtaghiya لابد أن يكمل وسائلك وأن يكمل وسائل البغية هكذا يقول ga wanda suke da littafi haka ne na'am shekul islam ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala Allah ya jikan al-imam ibn taymiyyah mujahidin jiki kuma mujahidin alƙalami kenan ya yi jihadi da alƙalamin shi ya kuma yi jihadi da ainihin wato menene jikinsa mujtahidin mujahidi kenan yake cewa innal mubtaghiya ko innal mubtaghi lallai mai nema labudda an yi kammila wasa'ilal bugiyati ba makawa gare shi har sai ya kammala hanyoyin neman mutum ne yana so ya je kano kuma sai bai kama hanya ba yana zaune zai je jama sai dai inda tsafi zai je amma in dai da ta hanyar tafiya ake zuwa kano zai je mutum ne yana so ya yi digiri amma bai yi primary school ba bai yi secondary school ba zai isa zuwa ga digiri ba zai yiwu ba kuma ko ya ce shi digiri ne dingirgir sai dai dungura amma dai banda maganar ya samu digiri kam haka ne ko ba haka ba mutum ne yana son ya samu kuɗi amma yana zaune bai tashi ya je kasuwa ba bai saya ya sayar ba ba abin da ya yi amma yana so ya sami menene kuɗi to sai dai ta hanya guda biyu ko dai ya kwaci na wani haka ne ko ba haka ba ko kuma wani ya tausaya masa ya zo yana zaunen nan ya ɗauka ya ne ya bashi amma in dai ba haka ba yadda yake zaunen nan to haka zai ta zama wallahi ba zai samu ba to shine shekul islam ibn taimiyyat al-harrani ya ce innal mubtagi lalle mai neman abu labudda an yi kammila wasa'ilal bugiyati ba makawa gare shi har sai ya tattara hanyoyin menene nema har sai ya tattara hanyoyin menene nema yace wa idza akmalaha hurrimat alaihi an-nar tahriman mutlaqan wa idza akmalaha idan ya kammala hanyoyin neman aljanna yana magana akan neman aljanna ne wanda ke neman aljanna labudda gare shi sai ya kammala hanyoyin nemanta to shine shekul islam ya ce wa idza akmalaha idan ya kammala hanyoyin neman hurrimat alaihin naru to daga nan sai a haramta masa shiga ina wuta saboda ya kammala hanyoyin neman aljanna hurrimat alaihin naru tahriman mutlaqan wato haramtawa sakakken haramtawa wanda babu wani kaidi kai tsaye Allah zai ce wa wuta wannan bawan Allah to haramun ne akan ki kici naman shi na haramta miki daga yau kar ma ki fara tunanin shigarsa cikin ki shine tahriman mutlaqan dan haka wanda duk yake son aljanna to sai ya dage da aiki haja ce ta Allah kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ala inna sil'atan lahil janna ala inna sil'atan lahil ghaliya ka sani hajar Allah ita ce mecece aljanna ya ce kuma salle hajar Allah tana da tsada yasa wata mata ta taɓa tambayar annabi Musa cewa ya bata aljanna annabi Musa ya ce a'a ni ban isa in baki ba in za ki nuna mana abin da muke nema ki nuna mana in ba za ki nuna mana ba to ki yi gaba mu yi gaba don abin da kika tambaya ba nawa ba ne na Allah ne ya tambaye ta ne akwai wata taska da annabi yusuf ya ajiye cewa idan suka tashi su binciko ta ko su bankaɗo ta aka rasa wanda ya san taskar sai wannan mata ita kaɗai ta ce ta yadda ta nuna wa annabi musa amma hitin da annabin allah ne ya ba ta aljanna tukunna sai ce a shi ba zai iya ba ta aljanna ba in za ta nuna ta nuna kawai sai ga wahayi daga allah ya ce ya musa ka ce na ba ta aljanna sai musa ya ce ina matan nan ta ce na mu ya ce je ki nuna mana mai abin ya baki amma sai a ce an dura mutum saba'in a malin malin na fata an fahimci magana sai ka ce wani huhun goro an yi da su aljanna to kaji su bayan Allah na da cewa suka yi ba za su iya bayarwa ba Allah ne kaɗai mai bayarwa Allah ya sauwaƙe don haka yake cewa sai a haramta wa wuta ta hariman mutulakan fa idza ata bil hasanati alal wajhi al akmali malam ibn taymiya yace idan mutum ya zo da kyawawan ayyuka a bisa fuska wacce take mafi kammala fa innan nara tuharramu alaihi tahariman mutulaka to a wannan lokaci ne za a haramta wa wuta cin namansa haramci wanda yake sakakke na fata an fahimta sakakken haramci wanda babu wani kaidi daga ya zo da kyawawa a bisa cikakkun kammaluwarsu da tattaruwarsu to za a bashi ainihin wato menene za a bashi ainihin wato za a haramta wa wuta cin namansa haramtawa wanda yake cikakke wanda babu wani kaidi a cikinsa ka zo da farillai ka zo da wajiban da suke kanka sannan kuma ka zo da ainihin wato kyawawa idan kai mummuna ka aikata kyakkyawa a kansa ko saboda innal hasanati yudhibna sayyi'at sai ce zalika dhikra lizzakirina lalle kyawawa suna tafiyar da munana wannan maganar tunatarwa ce ga masu hankali ka sani kai musulmi ko da a ce baka aikata wani abu mummuna kai dai a matsayinka na musulmi banda ba ma'asumi ba to kullum a cikin sabo kake ina fata an fahimci magana kullum a cikin sabo kake don haka labudda ka dage wurjanjan da aiki mai kyau wanda wannan zai dinga yafe maka ko kankare maka kusakuranka wa in ata bi shay'in naqisin idan kuma yazo da wani abu wanda yake nakasta ladan shi ko yake nakasta matsayinsa a gurin Allah fa innal ibtigha'a to sai malam ibnu taymiya yace to wannan neman da yake na aljanna fihi naqasun to ya samu tawaya shi ma duk mutumin da yana neman aljanna kuma sai ya aikata wani mummunan abu to wannan hanyar neman nasa ta samu tawaya ban gane ko kun gane ba barin ba ku misali wanda za ku iya ganewa mutum ne ya kama hanyar tafiya bauchi su biyu suka kama hanya wannan ya kama hanya wannan ya kama hanya shi ɗayan da ya tsaya a lariski ko ya tsaya a alƙaleri sai ga ana wasan biri sai ya tsaya yana kallo ina fata an fahimta da Allah da shi da wanda ya wuce wa zai riga wani isa wanda ya wuce saboda shi ya rage wa kansa ya kawo wa kansa tawaya a cikin menene a cikin tafiyarsa ya kawo wa kansa tafiya a cikin abin nan tawaya a cikin tafiyarsa to haka ga wannan musulmi ne ga wannan musulmi ne dukkansu suna ibada suna sallah suna sauran ayyuka don neman aljanna sai ya zama wannan musulmi ne yana ayyukan ibada amma yana zina yana ayyukan ibada amma yana caca yana ayyukan ibada amma yana ƙarya yana ayyukan ibada amma yana kaza kaga wannan tuni shi ya wuce ya tafi aljanna ya ma kusa isa ko ma ya isa shi kuma wannan ya tsaya akan hanya ban gane ko kun fahimci misalin ba to wannan shine saboda haka sai malam ibnu taymiya yace dukkanin mutumin da ya samu nakasu na ka aikata wani abu da zai nakasta tafiyarsa ya ce to neman sama sai ya samu tawaya daga ya aikata wani abu to neman da yake wa aljanna ya samu tawaya don haka fayakunu taharimun nari alaihi fihi naqasun to a karkashin wannan sai ya zama hatta wuta da za a haramta wa shi ta tunaman shi to a wannan haramtawar ma ya samu menene ya samu tawaya inda Allah ya kaddara ba zai shiga wutar ba gaba ɗaya kwata-kwata to wannan tawayar da ya samu ya sa yanzu dole sai ya shiga wutar koda na shekara miliyan hudu ne kaga haramta wutarsa ya samu tawaya ko bai samu tawaya ba ya samu tawaya lalle ba zai dawwama ba amma kuma dole sai ya shiga saboda ya aikata wasu abubuwan da dole sai sun shigar da shi wuta kafin a haramta cin naman wutan shi na fata an fahimci magana don haka sai ce fa yakunu tahrimun nari alaihi fihi naqasun sai ya zama haramtawa wuta da za a aikata namansa shi kansa haramtawar ya samu tawaya lakin sai dai kuma har ilau yamna'uhu ma ma'ahu min at-tauhidi min al-khulud fi an-nari abinda ke tattare da hi na tauhidi kuma amma zai hana hi dawama a ina zai hana hi dawama a ina a wuta amma dai lalle sai ya shiga amma tunda akwai tauhidi sabo ya aikata abubuwa marasa kyau ya aikata na fata ana ganewa tare da haka dole sai ya mi eh sai ya shiga wuta na fata an fahimci magana amma kuma ba zai dawwama ba domin yana da tauhidin da zai hana shi dawwama kawai hanyar neman aljannarsa ne ta samu tawaya saboda aikata ayyuka da ya na sako waɗanda wannan su suka samar masa da higa wuta tare da cewa shi asalinsa ba dawwamamme ne a wuta ba don haka sai malam ya ce waka za man zana to haka nan duk wanda ya yi zina au sharibal khamra ko kuma ya sha giya au saraka ko kuma ya sata waɗannan ayyuka na zunubai ba sa hana shiga aljanna gaba ɗaya sai dai kuma suna tauye shiga aljannar menene tauyewar shine suna saka mutum sai ya shiga wuta kafin ya zo aljanna jama'a kuna fahimtar karatun nan da kyau ka san ibnu taymiya in yana magana dole he kanu Allah ya masa analysis ne da shi da ibnu al-qayyim in suna magana dole sai ka nutsu sannan ka fahimci me suke nufi kuma idan baka samu wanda ya iya fassara maganganun su ba wallahi za a yi ta tafiya da kai baka san ina ka dosa ba so hanyar tafiya aljannar su ne ta samu tawaya ta hanyar aikata sabo amma asali suna kan hanya tunda suna da aƙida da tauhidi so a ƙarƙashin wannan wannan hanyar da ta samu tawaya sai ya zama tawayar ita ce sai sun bi ta wuta sun share wasu shekaru tukunna kafin a fitar da su su shiga aljanna amma mai tauhidi kuma sannan ya bar aikin sabo to shi wannan kai tsaye zai shiga aljannarsa ba tare da ya biya ta wuta ba shi ne kawo misali ya ce kamar mutumin da ya sata ko ya zina ko ya sha giya kaga wannan lalle ya yarda Allah kwaya ɗaya ne abin bauta babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai shi ina fata an fahimci maganar amma kuma ya samu naƙasu wanda wannan shi zai saka shi ya shiga ina ya shiga wuta shi yasa a cikin suratun namli da Allah maɗaukakin sarki ya zo yana magana wa annabi Musa wa alƙi asaka falan mara aha ta tazzu ka annaha jannun wal- walla mudbiran walam yu'aqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya mursaluna sai ce illa man zalama ko illa man zalama sai fa wanda ya zalunce thumma baddala husnan ba'da su'in sannan da ya zaluncin kuma sai ya canja da mi kyakkyawa bayan ya yi menene mummuna sai Allah ya ce fa inni ghafurur rahim tunda ya yi kyakkyawa bayan da ya yi mummuna to lalle ni mai gafara ne mai rahama zan gafarta mishi ina fata ana fahimtar magana to wannan sai ke nuna mana idan mutum dan aljanna ne asalinsa to duk laifin da ya yi ba zai dawama a wuta ba daga ƙarshe Allah zai yafe mar kuma zai fita zai shiga aljanna kuma menene asuliyya da take tabbatar da hidan aljanna shi ne tauhidinsa kawai da aqidarsa wannan ita ne take tantantar da shi shiga aljanna tare da cewa zai bi ta wuta saboda ya aikata wasu miyagun ayyuka sai malam ya ce fa in fa'ala shay'an min zalika idan mutum ya aikata kaɗan daga cikin zina ko sata ko shan giya sun maƙala hina fi'ilihi kuma lokacin da ya zo yana aikatawar sai yana cewa ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah wannan haka take kuma an karɓa duk da yana wannan aikin amma kalmarsa ta ƙarshe sai ce abtagi bi zalika wajhallahi wannan aikin da nake na cata ko na sata ina neman yardar Allah da shi fa huwa kadhibun fi za'amihi malam ibnu taymiya yace ƙarya yake ya aikata ƙarya wannan abin da ya riya ƙarya ne dan ba a neman yardar Allah ta hanyar zina haka ne ko ba haka ba ba a neman yardar Allah ta hanyar caca ba a neman yardar Allah ta hanyar shan giya ba a neman yardar Allah ta hanyar ƙarya ba a neman yardar Allah ta hanyar zalunci da keta da mugunta amma an yarda ya yarda ba wanda ake bautawa da gaskiya sai waye sai Allah tauhidin da ke zuciyarsa da aƙidar da ke ransa ta tabbatar da wannan maganar amma maganar cewa yana neman yardar Allah da wannan fahaza kadhibun wannan ƙarya ne shine ibnu taymiya yace fahaza kadhibun fi za'amihi fa huwa kadhibun fi za'amihi ai mun karanta muku maganar Hudailu ɗin Iyam Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama Hudailu ɗin Iyam yake cewa al-istighfaru bila iqla'in ne istighfari ba tare da mutum ya daina aikin sabo ba jama'a mutum ne za ku gan shi zai iya cin haram zai iya zamba zai iya duk wani aikin sabo amma kuma ana kiran sallah za ka ganki a sahun gaba da tarbi yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana zazzara idanu amma fa wanda suke makotaka da hi akan sahun wala Allah ma ya cuce shi ban gane ko kun fahimta ba ko kuma wanda suka shigo masallaci tare ya gan shi ɗazu yana aikata wani mummunan abu amma yanzu ga ya zo yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yanayi yana zazzara idanu to shine fudailu dan iyad ya ce al-istighfaru bila iqla mutum ya dinga istighfari amma bai daina aikin sabo ba ya ce taubatul kadhibina wannan tuban makaryata kenan dan wannan raina Allah ne tare da cewa malamai sun tabbatar da cewa ko da kana aikin sabo to ka dinga istighfari kuma jama'a kun fahimci magana domin tuba daban istighfari kuma daban kowanne yana cin gashin kansa ne akwai inda suka haɗu amma kuma akwai inda suka rabu tuba daban istighfari kuma menene daban ta inda za ka gane sun haɗu shine da tuba da istighfari duk suna kankara menene zunubai suna kankara zunubai idan mutum ya istighfari Allah zai yafe masa zunubansa idan mutum ya tuba Allah zai yafe masa zunubansa ya yi wallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha sai ce me asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum sai ce me wa yadkhulukum jannatin tajri min tahti hal anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau sai Allah ya ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atukum akwai yuwar ubangijinku idan kun tuba ya kankare muku zunubai kenan tuba yana kankare menene zunubai to wa kadhalika al-istighfaru haka shi ma istighfar yana kankare zunubai domin ma'ana malamai suka ce al-istighfaru an ƙwago sunansa ne daga sunan almigifaru almigifar almigifar shine abin da bahaushe ke cewa kwalkwali kwalkwali kuma shine abin da ake sakawa a kayi lokacin menene yaƙi saboda kan sara ko suka ko wani abu idan an bugo ya samu kanka shine ake cewa kwalkwali to sunansa almigifar to idan aka saka shi kaga ya lullube ne kayin mutum ba a ganin kayin haka ne to shi istighfari idan kai laifin akwai shi amma Allah ya rufe shi mala'iku ba za su gani ba balantana su rubuta ma zunubin sa jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko shine ma'ana al-istighfar so ta inda suka rabu kuma shine shi istighfari ana yin sa koda a ce an yi laifi ko ba a yi ba amma shi tuba sai mutum ya yi menene ya yi laifi amma istighfari ko ka yi laifi ko ba kai ba ana buƙatar ka yi shi domin daga cikin fa'idojinsa ba wai lullube zunubi kaɗai ba yana jawo arzikin duniya da lahira kaga a can sun haɗu a nan kuma sun me sun rabu jama'a na fahimtar maganar da kyau ko saboda haka shi yasa za ka ga sallah annabi ya idar amma sai ya istighfar sallah aikin laifi ne eh aikin alheri ne amma daga ya ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalal wal ikram jama'a ana fahimtar abubuwan da kyau ko so wannan yana da kyau mutum ya gane domin suna da muhimmanci dangane da ainihin wato a rayuwar musulmi Allah ya shiryar da mu don haka sai malam ya ce duk mutumin da ya aikata waɗancan ayyuka na zina ko na tata ko na shan giya ko na luwaɗi ko wani abu daga cikin manyan ayyukan kaba'irai kuma a cikin aiki yana cewa ashhadu an la ilaha illallahu na shaida babu wanda ya cancanta abautawa sai Allah lalle maganarsa haka take ba wanda ake ake bautawa bisa cancantar dacewa sai Allah amma kalmarsa ta ƙarhe abtagi bi zalika wajhallahi ina neman yardar Allah da wannan aikin da yake yi malin ya ce fahuwa kadibun fi za'amihi to wannan riyawar tasa ƙarya ne ya aikata ƙarya ƙarya yake yi fagulan an an ya kuna mubtagiyan waje Allah ballantana ya zama yana neman yardar Allah da wannan me da wannan aikin nashi abin da ya riya na cewa yana neman yardar Allah ƙarya ne abin da ya faɗa don ba a neman yardar Allah ta hanyar sabo sai ce don haka ya yi ƙarya ballantana ya zama ya tabbata yana neman yardar Allah ne jama'a kun fahimce ni da kyau kuwa Allah shiryar da mu sai malam ya ci gaba da cewa wa man ata bi shartil ilmi da halal jannata wanda duk ya zo da sharaɗin sanin la ilaha illallah wannan ya ainihin wato shiga aljanna kuma dama daga cikin shurut nata akwai al'ilmu al'ilmu almunafi lil jahali ko ilimi wanda ke kore jahiltar ma'anarta ilimi sanin ma'anar la ilaha illallah wanda yake kore jahiltar ma'anarta kamar yadda Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika na fata an fahimta a wani guri yace illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna illa man shahida bil haqqi sai wanda ya shaida da al haqqu mecece al haqqu ita ce la ilaha illallah wa hum ya'lamuna kuma ai wa hum ya'lamuna ma'ana la ilaha illallah sun shaida da ita kuma sun san ma'anar la ilaha illallah na fata an gane to shine ke to wanda ya zo da sharaɗin sanin la ilaha illallah da ma'anarta to wannan ya shiga aljanna sai ce faqad akhraja muslim min riwayat Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama riwayar Usman dan Affan manzon Allah yace man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda duk ya mutu yana mai sane da cewa ba wanda ya cancanci abautawa sai Allah wannan ya shiga aljanna to ku ji wannan maganar ku ji man mata wa huwa ya'lam wanda ya mutu yana mai sanar da ma'anar la ilaha illallah to akwai wani kuskure kwanan nan naga wani bidiyo kilif na malam abdurrazzaq ya haya haifan Allah ya saka mishi da alkhairi yana bayani akai yace daga cikin kuskuren da mutane suke yi shine idan mutum ya zo mutuwa suka ji bai furta kalmar shahada ba sai suna tsammanin kamar bai mutu musulmi ba to wannan kuskure ne ya ce a ƙa'ida ba lalle sai mutum ya furta an ji kai ka ji da kunnanka ya ce la ilaha illallah ba ba lalle ba ne amma ya zama yana sane da ita da ma'anarta a cikin ina zuciyar shi in Allah ya bahi dama ya furta kaji shikenan falillahi alhamdu wal minnatu amma in Allah bai bahi dama ba ka iya yiwuwa yana sanadan dama tunatar da shi ne yasa ake so idan mutum yana gargarar mutuwa ana so a dinga kalmar shahada a kusa da shi la ilaha illallah muhammadun rasulullah har ya laƙanta ya ɗauka da annabi yake cewa laƙinu mautakum la ilaha illallah ku laƙanta wa mamatanku kalmar la ilaha illallah idan ya karɓa ya tafa ya faɗa ta zama kalmarsa ta ƙarshe shikenan idan kuma bai iya faɗa ba amma zuciyar ta yadda wani Allah bakin bai samu damar furtawa ba kuma ya mutu da wannan abin a zuciyarsa to har yanzu dai ya mutu da la ilaha illallah ban gane ko kun gane ba saboda ka kar kana jinyar wani ko babanka ko mamarka ko ɗanka ko wani daga cikin mutane kaga yayi shakuwa ya rasu bai ce la ilaha illallah ba ka ɗauka bai mutu da kalmar shahada ba wannan kuskure ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko don haka ya ce duk mutumin da ya mutu yana sane da la ilaha illa aibi ma'ana yana aiki da ita kuma ya yarda da abin da yake kunshi a cikinta ko ya furta ta a yayin mutuwa ko bai furta ta ba matukar wannan abin na zuciyarsa to wannan ya mutu dan aljanna yambagi an ya alama shahidu yana da kyau shi wanda ya shaida da la ilaha illallahu ya san cewa ya san ma'ana ha ma'anarta ya san ma'anarta duk mai furta kalmar shahada jama'a ya yi ƙoƙari ya je san ma'anarta kuma mun sha faɗa muna nanata ma'anarta ma'anarta dai shine bauta wa Allah ba tare da an haɗa shi da kowa cikin bauta ba la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bautawa sai wa sai Allah ba wai ba me ba abun bautawa sai Allah kadai ba in ka ce ba abun bautawa sai Allah anan ma sai mu ce ƙarya kake akwai ababen bauta da yawa ana nan ana ta bauta musu amma wa ake bautawa bisa cancantar bauta Allah sauran dishirme ne ina fata kuna fahimtar magana shi kadai ake bautawa a babin ya cancanta a bauta masa amma duk wani abu wanda ake bautawa to bai cancanci bauta ba ƙarya ne zalika bi anna Allah huwa al-haqq ko sai ce me wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batilu ina fata an fahimci magana zalika bi anna allaha huwa al-haqq yace wannan ya nuna lalle Allah shine Allahn gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi al-batil ko huwa al-batil wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wanda suke bauta kuma bayan sa barna ne ba gaskiya bane shi su don haka akwai abubuwan da ake bautawa da yawa amma wanda ake bautawa bisa cancanta waye to yasa karkace ma'anan la ilaha illallah ai babu abin bautawa sai Allah in kace haka ka kwafsa daga an ji haka za a ce kai ba ɗalibin majalisin la ilaha illallah bane ba in kuma har kai ɗalibin majalisin la ilaha illallah ne ka zo aka tambaye ka me ma'anan la ilaha illallah kace babu abin bautawa sai Allah sai a ce to inda karatun ya yi daban kai ma kuma inda kai daban ko kuma lokacin da ake karatun wayarka kake dannawa hankalinka ba ma a inda karatun yake yake ba ina fata an fahimci magana amma in hankalinka yana gurin karatun to ka san ma'anar la ilaha illallah shine ba wanda ya cancanta a bautawa sai waye shikenan kawai jama'a kun fahimci maganar da kyau ku Allah ya shirye da mu don haka yake cewa yan bage an yi alamar shahidu wanda ya shaida kalmar shahada ya dace ya san ma'ana ha ma'anarta ya ce wa hadhihi kalimatul azima mushtamilatun alal kufri bit tagut wannan kalma wacce take mai girma ta kunshi kafirce wa tagut kulli ma su wallahu tagut duk abin da ba Allah ba tagutu ne duk wanda ake bautawa ba Allah ba sunansa tagut muhammad bin abdul wahab ya faɗa a cikin littafinsa wanne usulul thalatha ko salasatu usul yace at-tawagitu kafiruna sai ce war'usuhum khamsatu tagutu suna da yawa amma shugabannin manya-manyan akabira mujrimi hadin guda biyar ne wa zai lissafa mun su at-tawagitu kafirun war'usuhum khamsatun ɗagutu suna da yawa amma manyansu su biyar ne wa zai gaya musu na'am ai ya sa muka ce duk abin da ake bauta ba Allah ba ɗagutu ne amma na'am ga malam da Allah assalamu alaikum idan ka san hakikanin abin da muhammad bin abdulwahab ya faɗa a cikin littafinsa su muke bukata ka faɗa mana ai mun faɗa ina so ku dinga fahimtar karatu san zuciya suna da yawa abin nan abin da ake bauta ba allah ba ɗagutu suna da yawa amma manyan su guda nawa to in ba wannan wanda malam abdulwahab ya faɗa a cikin usulul salasa ba to karka kawo mana ko ɗaya su ne guda biyar da ya faɗa na'am alaikum jazakum allahu khairan baban noyar ka fara kokari fa ka faɗi ɗaya a nan na zo da littafin usulun salasa na karanta mu ba shi ne abin da nake faɗa faɗa su allazi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibada yana daga cikin dagutu wanda ake bautawa koma bayan Allah kuma ya yadda a bauta mishi akwai iblis wanda ya kira mutane zuwa ga bautar wani Allah wannan ka faɗi guda biyu saura uku jazakallahu khairan wallahi kai kokari haka ne haka ne karasa bi ghairi ma anzalna ka fara da Hausa baban noyar na baka dama yawwa wanda ke hukunci da abin da ba Allah ne ya yarda da shi ba ka faɗi na biyu na uku saura biyu kun ga amfanin zaman gaba ko zaman sa a gaba ya mara amfani ko bai masa ba ya masa amfani to kuma ya muku amfani saura biyu ba zai ƙara samu baban da wayar Allah saka tsaye na ma tsaye da kai haka wa zai ƙara sauran biyu ya ce daga cikin ɗagutu akwai ashaitan al-iblis adda'i ila ibadatu ghairillah wanda shi yake kiran mutane zuwa ga bautawa wani Allah duk wanda ka gaina bautawa wasu waye zuga ki shedan sannan yace akwai allazi yu'badu wa huwa radin bil ibada wanda ake bauta mar kuma ya yarda a bauta masa din na fata an fahimci magana sannan ka ce menene wanda yake hukunci da wani abin da ba Allah ya saukar ba jini na uku kuma dukkan su suna cikin abin da malam abdulwahab ya ambata saura biyu lalle zan kori wasu da yawa a majalisin nan zan fafar wasu da yawa waye ne na'am na'am alladhi da'a ila ibadati nafsihi wanda ya kira a bauta mar ku lura akwai bambanci wannan shi an bauta mar ne ya yarda shi ba shi ya kira a bauta mar ba amma da aka bauta mar sai ya yarda da ibadar akwai kuma wanda shi da kansa ya ce a zo a me a bauta masa shi ma yana ciki da zaka Allahu khairan shi ne na hudu sai na biyar na'am na'am alkahim boka na fata an fahimci magana waɗanda suna daga cikin tsawagi waɗannan su ne ru'usu tsawagi shugabannin ɗagutu na duniya gaba ɗaya amma idan ka taho son zuciya in ka bauta masa shi ma ya zama ɗagutunka na fata an fahimta kamar yadda malam ya kawo na fata an fahimta a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai yace me afaman yahdihi min ba'dillah eh afaman yahdihi ko faman yahdihi min ba'dillah ba'a ko na fata an fahimci magana a can kuma yace menene irin wacce ayar أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت علي تكون عليه wakila kaga duk wannan ya nuna mutumin da ya rike son zuciyarsa abinda zuciyarsa ta riya mar shi yake yi kaga ya mai da son zuciyar kamar Allahnsa kenan domin ka'ida Allah ne kadai duk abin da ya ce ma kai abin da duk ya hana ka kai ka bari sai ka zama kai zuciyarka abinda duk ta riya ma ko mai kyau ne ko mara kyau ne za ka yi ta zama ma ubangiji ko bata zama maka ba da haka ita ma tana cikin ɗagutunka jama'a rumfar kasuwarka tana iya zama ma ɗagutu lokacin sallah ya yi sai ita ta hana ka tashi ta zama ma Allah ko bata zama ba rumfar kasuwarka ta hana ka bautawa iyalan gidanka suna iya zama ma ɗagutu ga hanyar Allah sai suka ce su ba za su bu ba kuma ba za a yi ba kuma ka yadda sun zama maka tamkar iya abin nan mahalicci gare ka su don haka duk abin da ya hana ka bin Allah kuma ka yarda bayan ka san wannan abin da ya hana ka saban Allah ne kuma ka amince to wannan abin ya zama maka menene eh ya zama dagutu na'am جزاكم الله خيرا الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى هنا نبيار الحاكم الجائر المغير لأحكام الله mai hukunci ja'iri wanda ke canza hukunce-hukuncen Allah to wannan shine Allah ya shirye da mu don haka mu san menene dagu duk abin da ya hana ka bautar Allah ko kake bauta masa ko kuma ya tare zuciyarka da aikinka da gaɓoɓinka daga bauta wa Allah to shi ma ya zama maka menene ɗagutu to shi ne yake cewa wal imanu billahi da kuma yin imani da Allah ka kafirce wa ɗagutu ka yi imani da Allah ya ce fa inna manna fal ilahiyata wanda di ya kora allantaka wa asbatal ijaba lillahi subhanahu ya tabbatar da allantaka ga Allah shi kadai kana mimman kafara bi tagut wa amana billahi wannan mutum yana daga cikin wanda suka kafirce wa tagut suka yi imani da waye da Allah malam ya ci gaba da cewa wal ilahu huwal ma'budul mutaq wal ilahu abinda ake nufi da Allah shine al ma'budul mutaq abin bautawa wanda ake masa da'a ake masa biyayya وهو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا وهو الذي يطاع شي الله هيني وندا أكي وداء فلا يعصى باء منيني سابا مشي هيبة له سبو ده هيبر أبنجيجي الله ينا ده هيبة دقا أم أم بتسوننسا سيكا جهانك لنك يا تاش كما ألوك تيقو ده سيكا سامون سواه inda hankalinka ke tashi shine kana tsoron karya mame azaba inda kake samun nutsuwa shine kana jin zai iya menene yi maka rahama innahum kanu yusari'una fil khairati sai ce ne wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu da na khashi'ina innahum su annabawa kanu yusari'una fil khairati Allah ya ce sun kasance suna gaggawar aikata alheri wa yad'una na ragaban suna kiran sunanmu ma suna masu kwaɗayin zami musu rahama wa rahaban kuma suna tsoron karmi musu menene azaba sai ce wa kanuna na khashi'ina kuma sun kasance masu taka tsantsan da al'amarin mu ne ina fata an fahimci magana don haka haibar Allah da jalalarsa ta sa kake bauta masa mutum yana girmama Allah yana ganin haibar ubangiji haibatan lahu wa ijlala Allah yana da haiba wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil madha bil akhirah sai ce me wa idza dhukira alladhina min dunihi idahum yastabshiruna Allah ya ce wa idza dhukira Allah wahada hushma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirati daga an kira sunan Allah sai zukatan wanda ba su yi imani ba kaga suna raurawa raurawa ta ba sa so raurawa ta hirsin razana saboda ba su da imani na fata an fahimta amma wa idza dhukira alladhina min dunihi daga an fara kiran wanda yake koma bayan Allah idahum yastabshiruna ko sai ka gansu suna farin ciki suna jin daɗi to ka zama lokacin da duk aka ambata Allah aka ce wannan harkar Allah ne ka ji zuciyarka na nutsuwa hankalinka na kwantawa tunaninka na dawowa hayyacinka na, na tabbata to ka cika cikakken mumi amma kai duk inda aka ce ga harkar Allah kai nan hankalinka tashi yake yi wallahi kana da matsala jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku kana da matsala in dai daga an yi maganar Allah kai lokacin hankalinka ke tashi to kana da matsala wallahi ya zama daga an ambaci Allah ka ji lokacin ne kake dawowa cikin taitayinka wannan bai hana ka ji tsoronsa karya ma azaba ba bai hana kai shakkarsa saboda karya maka ukuba ba bai hana kai shakkarsa saboda yana da wuta ba bai hana kai shakkarsa saboda yana da kayan ukumi da ɗauri ba amma a lokaci guda kuma ka dinga jin cewa shi mai rahama ne shi yasa a wata aya yace nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim sai yace wa anna azabi huwal azabul alim nabbi ibadi ba wala bayina labari anni ni Allah anal gafurur rahim ni mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne a lokaci guda kuma a the same time ya ce wa anna azabi kuma lallai azabata huwal azabul alim wallahi ita ce azaba mai raɗaɗi ga baki ɗaya na fata ana fahimtar magana Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da babu wanda yake ya iya ɗauri ma na azaba irin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa yawma idin la yu'azzibu azabahu ahadun sai ce wa la yuthiqu wathaqahu ahadun fa yawma idin a wannan rana Allah ya ce la yu'azzibu azabahu ahadun ba wanda ya isa ya azaba irin azabar Allah duk wani ukuba da ka sani a duniya ana yi wa ɗan adam na rantsi da Allah labarin ukuba kake ji baka ma taba zinta ba ma baka taba ganin ta ba ma sai idan Allah yana ukuba ne zaka san akwai ukuba fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad sai ce wala yuthiqu wathaqahu ahad sannan ba wanda ya iya dauri wallahi tallahi irin daurin Allah in Allah ya daura mutum ya dauri wallahi waɗannan abubuwan ya sa muke jan hankalin junanmu da cewa wannan ubangijin da muke magana akan a tsaya abota mar kar a haɗa shi da wani wannan ubangijin da ya hana zina wannan ubangijin da ya hana tata wannan allan da ya hana shan giya wannan allan da ya hana zamba cikin aminci da ya hana mugunta ya hana keta muka ce duk mu ji tsoronsa gaba ɗayan mu mu dawo mu gyara ayyukanmu mu gyara alakar mu da shi sannan kuma waɗanda suke jagororin al'amuran mu kan wallahi da mu da su duk mu dawo cikin taitayin mu wallahi kai daga ganin yadda ake rayuwa a Najeriya kai ka san wallahi in an mutu za a tashi daga wallahi idan wadda muke tafiya a Najeriya aka ce daga an mutu shikenan kowa ya sha a maho na rantse da Allah akwai matsala jama'a amma kai daga ganin yadda wasu ke cutar wasu da wasu ke zaluntar wasu da wasu ke aikata abin da suka ga dama kai ka san cewa wannan rayuwar na rantse da Allah ba iyakacinta kenan ba akwai ranar za a maimaita wata jama'a haka ne ko ba haka ba wannan alama ta nuna cewa lalle za a maimaita wata rayuwa akwai inda za a je a yi bange mange akwai inda za a je a bambance tsakanin wanda suka yi zalunci da wanda aka zalunta tsakanin wanda ya daidai da wanda ya yi kuskure tsakanin wanda ya saba wa Allah da wanda ya bi shi tsakanin masu tauhidi da masu aƙida tsakanin masu sunna da 'yan bid'a tsakanin azzalumai da adalai na fata kuna fahimtar magana to ka yi ƙoƙari ka zama cikin ɓangaren adalai kar ka zama cikin azzalumai ka zama cikin mutanen arziki kar ka zama cikin mutanen banza na fata an fahimta fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura sai ce wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira sai ce innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lam yaqu bala innahu kana inna rabbahu kana bihi basira jazakumullahu khaira Allah ya ce duk wanda aka bawa littafinsa da hannun dama fa amma man uta kitabahu bi yamini Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan za a mar hisabi hisabi mai sauki yasa na na Aisha manzo Allah da ya karanta wannan nana Aisha ta ce masa ya rasulallahi ba an ce za a yi ƙididdiga ba za a yi kaza ba to ya za a yi kuma a ce an yi abin nan ya ce inna ma zalika al'arudu ki sani bujiro da ainihin wato ayyuka shine ake nufi amma hisabi manzo Allah ya ce man nuqisha al-hisaba faqad udhiba wanda duk aka tattauna hisabinsa to a iya nan ma an mar azaba ko interview ka je in ka zauna gaban su panel sun jeru kusan su goma kai kuma kai kadai dan tsakurkur ka zauna a gaba ana ma tambayoyi eh eh kai kanka baka razana tun daga nan wallahi zaka san akwai damuwa kana amsa tambayar da wane ma kafin ka gama sai wane je ko wata kuma a cikin maganar da kake yi kuma sai a tambaye ka me dalilin ka da yasa kace kaza sai ka ji gaba ɗaya ka rikici to wannan anan duniya kenan to balantana masu intabiyun Allah sai ta tsaye bawa malam ba sai yadda Allah ya da shi ba Allah ya zatar da mu da haka yake cewa fa inna man a wal imanu billah fa inna man nafal ilahiyya wa athbata al ijaba subhanahu lillahi subhanahu kana mimman kafara bit taguti wa amana billah sai ce wal ilahul ma'budul muta'u shi Allah abun bauta wanda ake bautawa ake masa da'a wa huwa alladhi yuta'u fala yu'sa shine wanda ake bauta ba a sa masa ba a saba masa haibatan lahu wa ijlala saboda haibar Allah da girman shi wa mahabbatan wa khawfa saboda san Allah da ake da kuma tsoron shi to kulura yanzu zaka ga waɗanda ake bautawa koma bayan Allah galibi zaka ga masu bauta musu iya tsoron su suke amma ba sa son su ko kuma kaga iya san su suke amma ba sa menene tsoron su ta inda za ka gane haka da kana karanta abubuwan da ya shafi irin masu bautar indiya abun masu bautar alloli a indiya da shauransu za ka sha dariya wani lokaci idan mutum matsala ta yi yawa sai zo ya samu allon da yake bauta sai fara ruga mar ashar wallahi gunkin zai zo yana kuka yana ruga mar ashar yanzu kana gani yanzu kaza ya same ni me amfaninka aikin banza aikin wafi ya ta shari'a abin sai ya baka dariya wallahi eh kuma ya ce ya daina ma bautar gaba daya tun da ma abin iskanci ne da shegantaka ba za ma a ƙara bauta maka din ba sai watsar da ki kawai tun sai can kuma in ya dan huce sai ya dawo sai ya ce ka yi hakuri Allah kaga wannan bauta mar yake amma baya ne baya tsoron shi yanzu kai ka isa ka gaya wa Allah ko da kalma ɗaya taka tsantsan muke wajen kalmomin mu saboda kar mu faɗa abin da zai fusata ubangiji ba masu za a ga suna bauta mar ba sa tsoron shi ko suna bauta mar ba sa son shi to mu kuma muna bauta wa Allah haibatan lahu muna ganin haibar Allah wa ijlalan sannan muna girmama Allah sannan wa mahabbatan muna san Allah wa khawfan kuma sannan muna tsoron Allah wa raja'an kuma muna fatan Allah ya mana rahama wa tawakkulan alaihi sannan mun dogara da shi wannan shine bambancin mu da masu bauta wa kartin banza malam na mu muna bauta wa Allah da irin wannan jin a cikin zukatanmu amma su ba sa bauta wa Allah da irin wannan na fata ana fahimtar magana wa su'alan minhu kuma muna bauta wa Allah muna masu roƙonsa da ya mana abu ko kuma ya yi mu daga wani abu wa du'a Allahu kuma muna muna bauta wa Allah muna masu roƙonsa da ya biya mana bukatunmu ya yaye mana matsalolinmu ya taimake mu akan duk abin da muke nema muna bauta wa Allah da wannan ma'anar na fata an fahimci magana har ma idan muna da bukata a gurin Allah mukan tahi mu wasu ibadoji sai mu tawassuli da wannan ibadar mu ce Allah mun yi kaza biya mana bukata ko kai salloli ko kai sadaka ko kai wani aikin alheri ko ka taimaki mahaifiyarka sai kai tawassuli ka ce Allah abin da nayi wa mama ina tawassuli da shi saboda jin dadin da kai nima Allah ka faranta mu ina fata an fahimci magana saboda jin dadin da kai nima Allah ka sa na ji dadi a rayuwata kaga mu muna bauta wa Allah ne da ma'anar cewa ya kaiye mana komai na rayuwa har ya fi to amma in ka je kana bin waɗanda suke bauta wa wani Allah za ka ga ba irin wannan suke masa ba to daga nan za ka gane the difference is clear wala yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi subhanahu wa ta'ala ko azza wa jalla wannan bai yiwuwa a bauta wa Allah da irin wannan ma'anar in ba bautar Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya ba duk sauran da ake wa bauta za ka ga babu wannan ma'anar tattare da su amma shi Allah ana bauta masa da wannan ma'anar ina fata an fahimci magana za mu dakata anan saboda lokaci kuma ina da dan wani a zama da wasu bayan Allah bayan sallar isha din nan dan haka za mu dakata anan za mu tahi faman ashraka makhluqan fi shay'in من هذه الأمور التي هي من خصائص الألوهية كان ذلك قدحا في قول لا إله إلا الله عليكم السلام نعم أوكي نعم followers eh نعم mutum dubu tara na'am ba ko sun ba karatu ne da mu ba eh sunan da yasa a gaya maka ji tsoron Allah ya cire ya sa sunan ka daban haka ne idan kuma ya gagara mu akwai da rai haka ne za mu ji ko waye ne a nan ne ya cire sunan sunan naka na'am ya sa sunan ka.
na'am ba damuwa bane gaskiya ne amma in ya ji cirewa za mu ji kuma za mu san za mu ji to a siyaman ɗinmu na social media alhaji yakubu mai kano ya ba da wata sanarwa kuma za mu yi magana yanzu kuma za ta bi kafafen yada bayanai ta ya- ta zagaya akwai wani bawan allah wanda ya buɗe shafi na tiktok da sunana ya sa sunana wanda in ka gani har da hotona za ka ɗauka ni ne ma na buɗe akawun an gane magana da kyau ku so amma ba ni bane kuma ba ma'aikatanmu na social media bane wani ne daban ya bude yana neman followers kuma a binciken da suka yi har sun gano ya samu followers akalla mutum dubu tara wanda suke bibiye shi to iya karatuttuka na yake sakawa yana yanyankar maganganu masu muhimmanci yana ainihin wato sakawa so wannan yasa jama'a suke ta bin sa yana ta samun followers to a ƙarƙashin wannan a mu ba matsala ba ne ta sa karatun ma haka ma muke so a ta sakawa jama'a su amfana kowa ya gani ya ainihin wato amfana haka ake bukata dama muna yi ne muna ɗauka ne mu ma don wasu su amfana so amma matsalar inda take shine amfani da yake da sunana akwai waɗanda yanzu haka sun buɗe tiktok da sunayensu amma duk karatuttukan mu suke sakawa ko shafi na facebook da shafi na da dai shauran shafofi shafuka na yada abin nan kafofin yada bayanai na zamani na sada zumunta amma sunan suke amfani da shi kuma karatuttukan mu suke dorawa kuma a hakan Allah bai hana su samun followers ba to amma saka sunana wani zai yaudaru ne da ganin sunan ya dauka ni ne a karan kaina haka ne ko ba haka ba wannan ya sa sai ya yarda ya following nasa alhalin ko ba ni bane sannan irin wannan wani lokaci akan samu matsala za a ga mutum ba shi da cikakkiyar tarbiyya da cikakken tsoron Allah ko da cikakken sanin ya kamata a wasu lokuta yana sa karatuttukan kuma sai ya ɗauki wani abu na shirme sai ya saka daga ya saka wanda bai sani bai ce ka duba malamin nan don Allah dan Allah ka duba malamin nan yana ɗora karatu muna jin daɗi yanzu ya sa mana kwaba ana samun haka ko ba a samu ka gani zai jawo min zagi da aibanci alhalin ba ni bane na aikata to a karkashin wannan muna kiransa da ya ji tsoron Allah ba mu hana shi sa karatu ba ba mu sana hito da duk wani abu da muka yi ba na karatu na alheri amma don Allah ya goge sunana ya sa sunan shi kowa ya san cewa ba ni ne mai shafin ba shine mai shafin ina fata an gane in kuma ya iya ji tsoron Allah to abu biyu zai faru na farko za mu yi bakarariyar addu'o'i a kansa na biyu kuma ma'aikatanmu yanzu haka suna kan bincike a kansa in suka gano shi to za mu maka shi a kotu wallahi za mu yi kare shi don ba zai amfani da wani abu namu ya amfana mu wannan abin da muke wallahi jama'a ba kuɗi muke nema da shi ba yanzu to ka gani ka ga yanzu ga malam yakubu ga sunan su malam aminu ga su malam usman ga su umar duk abin nan da muke ba wani feji da muka buɗe wanda ake ba mu kwandala wanda ake ba mu kwandala wallahi babu shi mu ne za mu nemi kuɗi da kanmu mu zo mu kashe wa da'awar ba wai da'awar ce za ta kashe mana kuɗi ba ina so ku fahimce ni da kyau mu je mu nema mu zo mu kashe wa harkar da'awar so idan mu ba mu yi amfani da da'awar wajen neman kuɗi ba wanda yanzu nan in muka ga dama muka yi mitin akwai abin da za mu buɗe wallahi daloli za a dinga turo mana kuɗaɗe za a turo mana da yawa to amma matsalar irin wannan abin shine za ka saka irin wannan abin a dinga turo ba kuɗaɗe amma kuma akwai abin da za a dinga turo ma na tallace-tallace da wasu abubuwa da su kamfanin facebook da waye za su dinga turo ma wanda akwai batsa a ciki akwai tsaraicin mata akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kaga mai amfaninsa kana cikin jin hudu ba wani lokaci ma wara Allah ta kai kai kuka kawai sai a yanke abun sai a turo ma tallan sabulu kawai sai kaga wata yarinya silindiyon da gashi da wane ne da wane ne wallahi mana abin da ake wa sauran shafukan kenan muna gani ai rabi da kaya rabi ba to wannan dalilin yasa muka ce mu ba za mu yi haka ba mu kawai jama'a su kalla fi sabilillahi Allah ba mu ladan a can to kar wani mu ba mu yi haka dan neman kuɗi ba wani ya zo ya ɗauki waɗannan abubuwan namu ya daina amfani da su dan ya nemi wani abu ba mu yadda da wannan ba kuma in yayi haka ya sani mu ba mu yafe mar ba kawai shine ba mu yafe ba saboda haka za mu ci gaba da bincike in muka gano shi to lalle za mu ɗauki mataki a kansa me ne malam usman Malam, wani yana amfani da dama ne Mm.
da followers na ka'idan TikTok ko wani abun na haka Eh.
na cika ka'ida ko eh shi za ka ya fara sa ido wani abubuwan ba ka kuma ya fara sa wasu kan ko kuma lokacin baya da za ka yi ka gani ya riga da ya cika ka'idodin followers ya riga da ya cika ka'ida yace yace wani ne wani shi yana yin haka ne dan ya samu akwai ka'ida na adadin mutanen da su ma'ana ma'ana jagororin wannan shafuka suke nema so daga sun ga ka cika wannan to za su fara maka abubuwan da kai kake bukata to daga shi kuma ya samu biyan bukata sai kuma ya koma yana dora wasu abubuwan da basu cancanta ba ko basu dace ba da ka je da sukar yawwa so muna jan hankalin wanda duk yake wannan abin da ya ji tsoron Allah ya sani mu ba don haka muke waɗannan abubuwan ba muna yi ne kawai zan neman yardar Allah Allah ya karɓi wannan maganar a yadda na faɗe ta ya kuma tabbatar da mu a haka shi kuma ya ji tsoron Allah idan ma zai iya cire sunan mu ya sa sunansa dan a san shi waye ne kuma me yake yi kuma ya ji tsoron Allah kada ya buɗe wannan abin da nufin ya samu followers kadai ba wai dan ya yada da'awa jama'a su amfana ba Allah ya shirye da mu akwai madina eye specialist and diagnosis center ko a medical center sun turo kudinsu na gudunmawa da suka saba bayarwa duk wata naira dubu goma goma don haka gashi sun turo mana addu'a allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da aljanna allah ya kara wannan asibiti daukaka da daraja alhaji awwalu muna maka godiya kuma muna maka fatan alheri allah ya saka ma da alkhairi